shafi na shirin da biyu ne to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana muhammadin fatihil hatim وعلى آله وصحبه والتابعين لمنهاج إلى يوم الدين هكذا من هذا العزيز بسم الله الرحمن الرحيم فرائل الصلاة فغلان صلى شيني كو شرائد استو شرائد الصلاة شروط الصلاة فصل شرائد الصلاة أربعة وهي شروط صحة متبعة طهارة لها بس عن ثوب الذي يصلي والمكان والجسم هزي في الابتداء والدوام وكذا لهارة الحدث شرط يهتزى وذاك في ذات الركوع والسجود أو غيرها مثل الجنازة تؤود وثالث الشروط ستر بكثير للسائل العورة لا ستر هفير وهي على الرجال سترها وجب من سرة وتنتهي إلى الركب وهي من المرأة كل الجسد أي ما عدا الكفين والوجه لدي ورابع الشروط للذي سكن مكة أين كعبة يستقبلا وفي سواها فكفى بالمهتسر فالأظهر الجهة حيث ما استقر إلا في حالة القتال والسفر في النفل للراكب في ثوب يقر إن كان في مسافة القصر ومن ناسي فليعد بوقت فعلما ومن تأمد لغير القبلة أعادها ولو بدون مدة في فصل wannan fasali ne sharuɗan sallah huɗu ne wannan ana nufin sharuɗan inganci ba sharuɗan wajabci ba bayanin da ake a nan na cewa sharuɗan sallah hudu ne ana nufin sharuɗan ingancin sallah akwai kuma sharuɗan wajabci su sharuɗan inganci ko da a ce sallah bata wajaba ba a kan mutum za a ce sallar bata inganta ba daga gare shi in aka rasa ɗaya daga ciki shi yasa ko da yaro ne karami zai sallah ana bukatar zamo ya cika wannan sharuɗan ba daidai ba ne kenan yaro ya ce zai sallah ba alwala ba a ce in yi haka ya yi zunubi ba amma dai sallar tasa ba sallah ba ce tunda ba a sallah sai da tsarki kuma idan wanda yake waliyinsa yana sane yake kyale shi yake sallar ba alwala to shi ya yi laifi shi waliyin shi yaro an faɗa baya laifin da za a ce ya aikata haram domin shi yaro ba takalifi a kansa da abin da yake wajibi ko haram takalifin da yake kan yaro a zancen da ya fi inganci shine da mustahabi ko makaruhi abinda babba zai a ce ya aikata haram to shi yaro in ya so da yawa sai dai a ce ya aikata makaruhi hakanan abinda zai zama wajibi akan babba to shi yaro sai a ce mandubi ne a haƙƙinsa shine kad kulifal sabiyu fil ladhi itumi bi ghairi ma wajaba wal muharrami muttaba'a wadda take ababbe na farko tsarki na daga najasa daga tufafin da wanda yake sallah daga tufafin wanda yake sallah wato kuma da duk wani abu da yake dauke da shi dan ka dauka an ce tufafi a dauka da a ce mutum zai sallah yana dauke da kwalaba amma kwalabar akwai fitsari a ciki an rufe inda bayan da za a yi fitsarin ya dugo a ce sallarsu ta inganta a sallarsu ba ta inganta ba duk abin da mai sallah zai ɗauka wato ya zamo shi ke ɗauke da nauyinsa to wajibi ne wannan abin ya zamo tsarkakakke ya zama ba tsarkakakke ba zai iya bayuwa zuwa ga ɓacin sallarsa shi yasa malamai suka ce yana cikin guraren da ke ɓata sallah a ce masalan mutum ya salla a waje wanda tanti ne aka sa amma sai ya zama gefen tantin daga can akwai najasa sai ya zama shi in ya miƙe sosai yana ɗaga tantin ma'ana kansa yana saduwa da tantin har ya zama ya ɗan ɗaga shi sai ya zama kenan kamar ya yi sallah yana ɗauke da najasa sai dai da ya zama wannan najasa da take a jikin tantin akan doron ƙasa take ko ya ɗaga tantin ko an ɗaga tantin dai ba gaba ɗaya aka ɗaga shi ba ba za a ɗaga har ita ba amma matuƙar aka ɗaga ko ƙaƙa zai zamo an ɗaga da ita to to sallah sai zama ta ɓaci shi yasa aka ce an mahamulil musalli daga dukkan abin da zai zama mai sallah yana ɗauke da shi wal makani haka nan lalle ne sharaɗin sallah ya zama wajen da za a yi sallah tsatsarka ne ba najasa malamai suka ce a nan ana nufin iyaka inda zai tsaya da inda zai zauna ba wai ana nufin dole shimfiɗar da zai sallah a kai sai ta zama dukkaninta ɗahira ce ba a da a ce a gefen shimfiɗa nan haka da najasa shi kuma ya sallah daga nan ɓarin ya zama bai taɓa najasar ba har ya sallar ya gama to wannan sallarsa ta inganta yau kai ko da a ce najasar kamar a tsakiyarsa take amma ya zama da halin tsayuwarsa da halin ruku'unsa da halin zamansa da halin sujadarsa duk ba zai taɓa wannan najasar ba to shi ma dai sallarsa ta inganta inda sallah take ɓaci sai ya zama zai taɓa najasar nan ko a halin tsayuwa ko a halin ruku'u ko a halin sujada ko a halin zama ko a halin miƙewa daga sujada haka nan kuma lalle ne sharaɗi ne na sallah ya zama jikin wanda zai sallah tsarkakakke ne ka riƙi wannan wannan fa wajibi ne yayin da zai fara sallah dole sanda za a fara sallar a tabbatar ba najasa a tufafi ba najasa a waje da za a yi sallah ba najasa a jiki har kuma a gama sallah har a gama sallah shi yasa da a ce yana cikin sallah najasa za ta faɗo masa to sallah ta sai ta ɓaci shine wasu udu hafi salatin mubdilu yana mai mutar sare ke fada haka nan tsarki na kari ya zamo yana da alwala ko abin da zai tsaya matsayin alwala sharɗin sharaɗi ne yuhuta za da ake binsa wannan da aka ce sharaɗin sallah ne ya zama ana cikin tsarki daga najasa kuma ya zama ana da tsarki na kari wasu ya haɗa da sallar da take da sujada da ruku'u ya haɗa da sallar da ake mata sujada ake mata ruku'u ko waninta ko wanda ba a yi mata sujada ba a yi mata ruku'u kamar janaza ta'u da take komawa ko da sujada kadai ake kamar sujudu tilawati sujudu tilawati to ita ma dai dole sai da wannan sharuɗa akwai malamai biyu daga malaman tabi'ai ko wa da ibn sirin ɗasan basiri da suka tafi akan cewa kamar sallar najasa ba sharaɗi ba ne sai da alwala amma duk masabobin nan hudu sun tafi akan cewa sharaɗi ne sai da alwala za a yi sallar janaza masabar hanafiyawa masabar malikawa masabar shafi'awa masabar hanabilawa hakanan ma a sujjada tilawa duk wannan musababin sun tafi akan cewa ba a sujada tilawa sai da tsarki wato na kari da tsarki na najasa sharaɗi na uku daga cikin sharuɗan ingancin sallah shine sitirce al'aura da tufafi ko mai kauri bisa'i ana karanta sifu da cane ɗigo uku a sitirce al'aura siturun lil aurati sitirce al'aura bika sifin da tufafi mai kauri ba sutura sassauka ba wanda za a iya gano jikinsa a ita al'aura dangane da maza wadda sitirce ta yake wajibi akan maza tun daga cibiya ne tana karewa izuwa gwiwoyi daga cibiya izuwa gwiwa wajibi ne wanda yake namiji ya suturce yayin sallah in bai suturce ba sai a ce wato sharaɗi ne ya suturce yayin sallah in bai suturce ba sai a ce ya bar sharaɗi daga sharuɗan sallah a ita ko al'aura daga mace wahaya shi ma wannan ha babban da ɗauri ne kamar na sama wa haya minal mar'ati ita sutura daga mace wadda yake wajibi a suturce ta yayin sallah kullul jasadi baki ɗayan jikinta ai duk ban ko ina na jikinta in banda tafukan hannunta wal wajaha da fuska galibin an ce ma a da an fi yin nasu ba wasu ma sun ce da mun nasu ce kaɗai ta halatta sai sa a ce wal wajaha ya fi kyau ka lissafa wannan sharaɗi na hudu daga sharuɗan ingancin sallah ga wanda yake makka ya staka billan shine ya fuskanci aina ka'abatin ainin ka'aba wanda yake zaune a maka a masallaci mai alfarma to sharaɗi ne a sallah ya zamo ya fuskanci ainin ka'aba ba wai ya fuskanci inda take ba dan ka'aba ga ta nan shi kuma sai ya fuskanci nan kaga iya cewa eh ya fuskanci yamma ka'aba tana yamma da shi amma dai idan da za a ɗau layi ya miƙe daga gare shi sai ya zamo ya fita daga ka'aba to shi yasa sallarsa bata inganta ba dole sai yayi haka inda da za a ja layi daga gare shi zai bi ta kan ka'aba wanda yake ba a makka ba kuwa yadda shi halil ya faɗa a muhutasar zance da ya furin jaye shi ne ya fuskanci inda take wanda ba a makka yake ba wannan ba a ce sharaɗin sallarsa sai ya fuskanci ainihin ka'aba ba ya fuskanci dai inda ka'aba take a duk inda yake da zama inda fuskantar alƙibla ba sharaɗi ne na sallah ba sai ko a halin yaƙi in ana cikin yaƙi yaƙi ya tsananta to wannan musulmi in lokacin sallah ya zo su yi sallah ko da ba suna masu fuskantar alƙibla ba bari ko da suna tafiya kai ko da suna sallar suna yaƙi suna sara ko ana saransu duk sa yi sallah ko ina kuma suke fuskanta sai kuma a halin tafiya dangane da sallan nafila lirrakidi ga wanda yake mahayi akan dabba tisobi yukar wannan za a kyale shi ya salla duk inda dabbarsa ta fuskanta sallan nafila ga matafiyi da yake tafiya akan dabba ya halatta ya yi ta ba sai ya fuskanci alƙibla ba amma fa da ƙarin wani sharaɗin shine mai idan ya zama a tafiyar ƙasar ce idan tafiyar da yake ta kai wadda za a yi ƙasarin sallah ma'ana ta kai burudi hudu ko farsahi goma sha shida wanda ya mance ya fuskanci ainihin alƙibla sai sake sallah a wakace ka san wannan wanda ya mance ya zamo inda ya sallah ashe ba nan ne alƙibla ba ya zamo haka din ya afkur gare shi ne bisa mantuwa sai Allah ya sa ya tuna to in dai wakaci bai riga ya fita ba ana bukatar ya sake sallah haka nan wanda bai san ainihin alƙibla ba ya zamo ya rasa wanda zai sanar da shi to shi ma kauli wani kaulin aka ce in ya sallah ba ga alƙibla ba sai ba in aka ya gano ina alƙibla take ya zamo da sauran wakaci to sai ya sake sallah amma in har wakaci ya fita ba a bukatar sake sallah wa man ta'ammada wa man ta'ammada wanda ya ganganta yin sallah li ghayril qibla ba ga alqibla ba to wannan za a ce sake sallah ko da sai da aka dade ya gano cewa ashe sallar da ya ba alqibla ya fuskanta ba duk daɗewar da za a ce sai ya sake wannan sallah wanda ya ganganta sallah ga wani alƙibla ta wannan ana bukatar sake sallah har abada ba wai a wakaci kaɗai ba a har abada ake bukatar da sake to alhamdulillah sai mu tashi fara irin salati ya ba daidai ba ne an faɗa ɗaukar najasa a cikin sallah yana ɓata sallah duk abin da zai zama mai sallah yana ɗauke da shi to ba daidai ba ne illa iyaka in ya zamo bayan da za su sai sun ɗau yaran to wannan akwai wanda suke ganin cewa an musu rangon amma dai asali shi jinjiri tun farko tun daga haihuwarsa ana koya masa yadda za a yi mu'amala da shi ya iya haƙura idan zama uwa ta yi ƙoƙari tun farko akwai sanda za ta koya wa ɗanta tun yana ƙanƙani sosai-sosai cewa ya iya haƙura daga yaji yana hannunta to insha Allah zai tashi akan haka za ta iya kwantar da shi ya haƙura hatta sallar amma in uwa ta saba wa yaro ko yaushe sai ya je na jikinta ta sai zama ko sallace ba za ta iya ba sai da shi ba zai haƙura ta yi ba sai ya je na jikinta shi yasa yana da kyau matan musulmi su gane abin da ake bukata na daga gare su wajen tsarki a sallah malamai sun ce tufafin mai shayarwa da take ƙoƙari a wajen kiyayewa daga najasa to don ta yi sallah wani ɓangare nasa yana da najasa ba ta sani ba to an yafe mata wasu bi murri'atin ta ci ta hido yana mai mutasar ya kawo amma aka ce wani duba laha sabon lissarati ko ita wannan ɗin an so ta tanadi tufafi musamman don sallah wanda zai zamo ba sanda za ta ɗauka ta sa sai sanda za ta yi sallah din ya zamo dai ala kulli halin ta kauce daga yin sallah da najasa wasu ya baka faɗahiyar to to ina za ta sha'a na to bismillah